إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ووفقنا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إخواني في الله صلينا الفطر بالأمس وها نحن في الأضحى إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يا أيها الجمع المبارك الكريم هذا عيدكم عيد يجتمع الناس فيه في العالم كلها في مشارق الأرض ومغاربها فإذا ضحيتم أضحيتكم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال تعالى في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال أي لن يصل قال المفسرون في تفسير هذه الآية بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه والمحسنون أي المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم في خلقهم بما يسرهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ومن هنا يفهم أن النسيكة أو العقيقة والأضحية سواء والهدف منها سفك الدماء للتقرب إلى الله كما لا تجد إقامة حفل ما في الأضحية وهكذا في النسيكة لكن الناس يتبعون أنفسهم باجتماع الناس من الأسرة والأصدقاء والأقارب والجيران باسم الوليمة والخطر فيها أن يذم من لم يفعل ويتهم بالبخل وفي موطأ مالك باب الدخار للحوم الأضحية أي للحوم الأضاحي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل يقول فكلوا وتصدقوا وادخروا قوله وتصدقوا دليل على عدم البخل لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير القانع في الآية التي ذكرناها في الحج القانع والمعتر أي الفقير الذي يتعفف عن السؤال والمعتر الفقير الذي يتعرض ليعطى منها بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم يوانا مسلمي يو قوم دوتا ذو الحجة قوذ ذا الحجة shekara ta dubu biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 27 da watan biyar shekara ta 2000 da 26 ya koyan wa musulmi mun gode wa ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana ni'ima da wannan musulunci ya ni'imtar da mu kuma ya datar da mu da rikon sunan manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda yake bayar da ita ga wanda ya so Allah mai falala ne mai yalwa ya koyan uwana musulmi jiya mun sallaci sallah ta azumi yanzu ga mu yau muna ranar sallah ta layya wannan ayoyi ne daga aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala kuma aya ce ga dukkan wanda yake tunani yake tuntuntuni game da lamarin ubangiji subhanahu wata'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يا كوانا تارو من البركة من قيمة درجة wannan idin ku ne idi ne wanda yake hada al'umma ya hada mutane a duniya gabaki ɗaya duk inda musulmai suke za ga suna haduwa in dan idi ya lokacin shi ya zo wanda za ka same su a gabacin duniya da yammacin duniya da ko'ina ya koyan uwa musulmi sallalaye ne yau idan kun yanka abin yankanku ku ci daga cikin abin da kuka yanka kuma ku ciyar da wanda ya zamanto mai kamewa da mai bukata Allah subhanahu ta'ala yake faɗa game da irin dun wani irin yanka babu abin da yake kaiwa ga ubangiji daga naman ko kuma jinin sai dai yana zuwan mushi ne wanda ya zamanto mai takawa wanda ya yi saboda Allah daga cikinku haka Allah ya hore muku don ku rika kabbar bari kuna ambatan Allah game da shiriya da ya muku ta musulunci Allah ya ce kuma a yi wa masu kyautatawa albishir masu fassara malamai suka faɗa game da ƙasan wannan aya suka ce ai ana buƙatan ku tsarkake niyoyinku ikhlasi kenan kai dan Allah kal kai dan a ce ai yayi layya kal kai dan a ce ya yanka babban rago kalki dan a ce ai rago kaza ta yanka ko rago kaza yanka dun wannan auren ubangiji ba shi bane sai wanda ya saboda Allah kal kai dan a ce ai kai yara su rika su rika kuka su je suna kallon gidan mutane an yanka ai dan saboda yara to kai kai dan saboda yara ba dan Allah ba dan haka mu gyara niyoyinmu mu tsarkake niyoyinmu duk abin da zamu yi dan Allah kayanka saboda Allah kuma wannan yanka in ka yi shi ka yi shi irin yanda aka umarni in za ka yanka ka yi bismillah ka ce bismillahi Allahumma haza minni walaka in kai kadai ne ya Allah wannan daga gare ni ne zuwa gare ka ko Allahumma haza minni wa ahli wa laka ya Allah wanda da gare ni ne da iyalaina zuwa gare ka in za a yanka wani Allahumma haza min fulan wa fulan wa laka ya Allah wannan daga wane da wane zuwa gare ka in mutum biyu ne in mutum uku ne kenan ana yi ne dan Allah kuma idan aka yi sai a rab ana iya bada kyauta ana iya bada sadaka kuma ana iya ajiyewa kuma in an ce kyauta arne ma ana iya bashi don kakkace ai ba musulmi ba ne ana iya ɗauka a bashi kyauta allah taimake mu don haka duk abin da mutum zai yi ya kyautata zuciyar shi ya gyara mu zamanto lokacin da in zami abu zami don allah wannan ne zai sa duk wani wahalhalu zai sauke daga kanmu ba ka ɗora kanka in ba ka da Allah bai takura ma ba Allah bai tilasta da kai ba addini sauƙi ne amma mutum ya ɗora kan shi sai ya nemi rago iri kaza ko shi dole sai ya sa baka da da ka yi in baka da jarabawa ne wannan ma yana cikin nau'i na jarabawa wani ɗan uwa zai yake ce mai shekara goma sha bakwai bai taɓa fashin layya sai wannan gamin goma sha bakwai kaga wannan jarabawa ne tunan ya saukata kan shi bashi da Allah ya jarabce shi yana yi dan Allah kan mata ko yara su rika tirsasa ku kuna yin abin da Allah baya so ka yi abu ba dan Allah ba ka yi ƙoƙari duk lokacin da za ka yi abu ka tsarkake niyyarka don haka shi ne malamai suka ce ka tsarkake cikin kwatamta al'amura wanda zai sanya ka samu kusanci da ubangiji subhanahu wataala saboda shi wannan abin kuma wannan masu kyautatawa da aka ce a yi musu albishir ai masu kyautata cikin ibada Allah kaga yanka ibada ne na Allah suna ibada ne na Allah yanda ake yanka rago haka a suna haka ake yanka rago alayya kenan dukka ana so a tsarkake niyya wurin kuma mu'amala mu'amalantan abin yadda za ka yi shi kakka yi yadda kake so ba a biyan ɗan hawa da nama kudin shi zaka bashi daban yanda rago da ka tashi kudi kasa ka siyo haka wanda yi ma aikin nama kudin shi zaka bashi daban sannan in ka ga dama ka dauka ka bashi kyauta ko sadaka ba a biyan aikin nama da fatu yanzu wannan lokacin ya huce don ba su da tsada yanzu game da halittun ubangiji baki daya mutum ya zama yana kyautata mu'amala game da abin da kuma zai zamanto ya faranta ma ubangiji Allah zai ji daɗin abin su ma kuma su zamanto suna yi cikin daɗin rai ba mutum ya ce ba kai mu dai mu yi dai a kenan dai a yi dai ba kana so ba ya zamanto a kamar tilas a ka yi kana so kana kwaɗayin lada ka yi abu kana kwaɗayin lada ka samu lada wurin ubangiji subhanahu wataala domin wannan abin zai zo ma gobe kiyama za ka samu abin nan da kai kyautatawa kai kyauta ne sadaka ne ko miye kai na ihsani za ka samu abin nan daga nan wurin za mu fa'inta ya koyan uwa musulmi an nasika ko aka ce al'aƙaƙa yanka da ake na suna da shi wannan layya da wanda ake a can haji hadiya da ake yankawa dukkaninsu guda ɗaya ne babu wani bambanci ka zubar da jinin wannan saboda Allah abinda ake so saboda Allah kuma ka samu kusanci da ubangiji subhanahu wataala dan akan haka yanzu alayya ka taba ganin wanda zai laye ce don abokanan shi su zo famin shi duka su zo yan wurin aikin shi su zo ya kamata sai mun sa hankalinmu za mu fahimci wannan babu wani rigima babu wani batare babu wani wane ne hujja ce kai da kanka sai ka je ka yi lissafi don allah in kun tashi kowa ya je gari da zai yi layya wai ya ce dun abokanan shi na wurin sarbis na wane ne sai sun zo ya ce dukkan makwabta sai sun zo ko danginka na gari kaza na ina ne duka suna tattaruwa akan wannan rago guda ko rago biyu da za a yanka kowa ya san amsa ba haka bane to haka shi ma suna iri guda ne babu wani a ce wai in za ka yi suna wai sai ka gayyato ba faminka na ina ne da abokananka na ina ne yan sarbis ɗinku su je ana jiransu ana bukatansu a zo din a hana su a ce sai ka tattaro a zo a yi ne wannan duka bai da alaƙa da musulunci wannan al'adu ne wasu wanda suka zamanto nauyi akan al'umma wannan munasaba ne kamar yadda ake ta 'yan monafa da san suke da zini firas ai ana zancen laye ne da yankawa ko ba haka ba shi yasa na ɗauko ɓangaren suna kawai ya ce na yi orsije duka iri guda ce ibada ce iri guda yankan nan kawai yadda za ka yanka ka ci daga ciki alayya ka ba da sadaka ka ba da kyauta to su ma haka nan ne suna shi ma haka nan ne da haka babban haɗari a ciki wanda bai yi ba wannan ɗan taron nan sai a rika ganin shi marowaci wane ne waye shi ne haɗari in hal kana so ka kyautatawa abokananka da 'yan sarbis ɗinku da wane ne ka yi irin da abdulrahman bin auf yana kiran sahabbai wani lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara su ya yi musu aliyafa ya musu abinci mai kyau mai daɗi sai a zo a tattara a ci wannan sunna ne za a samu lada ummu hani ummu manta ba ita ma tana manzon tsira na sallallahu alaihi in sun sabko daga juma'a wani lokaci gashi nan a saukake amma yanzu dalilin kudeta na ga wani na ga diyawa sai ta ai ai wannan ba sunna bane da lokacin da shinkawa ba ta yi tsada ba sai da ta kai da mil da wane ne da wahalhalu babu kuɗi sai mutane suka da ai sunna zami sunna zami mutum ya ga uwal bari kenan don haka mu sauƙaƙe a kanmu ba kan mu ɗora kanmu abin da Allah bai ɗora mana ba dukkan abu guda ne yin abu don Allah Allah sa ɗan uwa kun fahimta kuma idan mutum ya yi sai ya zamanto wannan mutane kuma suna ɗaukan shi kan cewa walima walima a suna ne ta sunna wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdurrahman bin Auf awlim walau bi shatin kayi walima koda da akuya ne wannan shine shi ma sai bayan an shiga da mace Allah sa an fahimta wato ran za mu zo tun da dai muna khutuba a ɗan bi saman wannan maudu'i domin maudu'i ne wanda ya zama to babba ya koyan wa musulmi idan mutum ya yi layya ya ci daga ciki kuma ya bada sadaka ya bada kyauta kuma ya ajiye kuma dan Allah a rika kokari kal a maida shi biki wani ya kawo min bari in kai mishi wanta ta kawo bari in kai mata ku rika diba gidan wane ne basu yi ba ko kuma ina ne wanda suka yi kuma suna da jama'a wannan abin ba zai ise su ba sai a ɗauka a kai wannan ne ake samun lada sai a samu kusanci da ubangi subhanahu wataala game da ajewa hadisi mai tsawo cikin watsa malik babi wanda yake bayani kan ajiye nama na hadaya to da hadaya da layya da suna duka guda ne na gamu umu na aisha take ta naji manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku aje ku ci daga ciki wannan naman kuma ku bada kyauta ku bada ga wanda ya zamanto alba'is talaka alba'isul faƙir mai bukata wanda yake damuwa mai bukata can wurin baya za ku da an ce alƙani' wal mu'tar alƙani' wannan ana nihim wanda yake bai iya tambaya shi ne alƙani'a daga alƙana'a ne mana alƙana'a wanda yake kamewa sai gan shi kamar mai kuɗi ya yi wanka ka ganta da hijabinta masha Allah tsatsab tsatsab wallahi kai ka ce wata hajiya ta mai kuɗi ko ka ce wani mai alhaji ne mai kuɗi amma wallahi ba shi da komi talaka ne ban Allah wannan ƙana'an kamewan zuci wadatan zuci bai iya zuwa ya roƙa ya ce ku bani kaza ku taimaka ku mun kaza to wa'annan akwai wanda suke ganawa daga cikin abokai abokan shawararsu ire-iren wannan ko ba su alƙani almu'tar wanda zai rika bujirawa ai al-i'tirad ne zai rika bujirawa yana roƙo yana nuna a bashi kamar masu yawon nan a taimaka musu aiwa ne ne wannan ka iya ba su ya koyan uwa musulmi idan mutum ya haka zai samu lada idan mutum haka ya haka zai iya samun aljanna ya kamata mu yi kokari mu gyara zuciyarmu mu rika kokarin samun kusanci da ubangiji subhanahu wataala game da duk abin da zani Allah ya taimake mu Allah ya karbi ibadunmu Allah ya tsare mana kasanmu Allah ya sanya wannan idin mu dace da daidai taqabbalallahu minna wa minkum idukum mubarak kayyasi wa kayyasa kayyasu war marhana ilkoi mata irda su goye hinako Allah ya sanya ƙasanmu ta zamanto jagorori wurin kwatanta adalci waɗanda suke kwatantawa a gyara mana ƙasanmu da dukiyoyinsu da iliminsu da ƙarfinsu Allah ya taimake su waɗanda suke ba da goyon baya wurin kawo mana ta'addanci da kashe mana 'yan uwa da abokai da uwaye dun ƙarhinsu dun iliminsu dun dukiyoyinsu ubangiji Allah ya maganinsu Allah ya musu duku-duku Allah ya lalata lamuransu Allah ya haɗa su da rishin lahiya wadda ta yi ebola bala'i wadda ta yi corona virus bala'i wadda ta yi sida bala'i Allah ruha mana asiri Allah ya taimake mu a yi idi lahiya assalamu alaikum